أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان اللعين الرجيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يؤلل فلن تجد له وليا مرشدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار bayan haka ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullah barkanmu da haduwa a cikin wannan masallaci na sabuwar tifi a yau talata 28 ga watan al-muharram hijira na da shekara 1445 wanda ya daidai da sha biyar ga watan august 2023 domin ci gaba da karatu da muke a kowace rana irin ta ranar litinin kamar yadda muka ce duk satin da Allah ya jarrabe mu da uzuri ba mu samu mun yi ranar litinin ba in Allah ya amincewa shigari irin ta yau kuma sai mu yi a madadin rana ta litinin din a daidai wannan lokaci na bayan sallar asubahi karatu da muke gudanarwa a wannan littafi mai suna la ilaha illallah wallafar abu abdullah muhammad bin sa'id rislan muna roƙon ubangiji ta'ala mawallafin wannan littafin allah maɗaukakin sarki ya sanya masa shi a mizaninsa na kyawawan ayyuka mu kuma littafin da muke karantawa abun da ya kunsa na ma'anar wannan kalma ta la ilaha illallah da sharuɗanta da abubuwan da suke warware ta da wani ɓangare na falalolinta Allah maɗaukakin sarki ya jagorance mu zuwa ga karanta daidai da fahimtar daidai ɗin da kuma aiki da daidai ɗin da muka karanta muka fahimta Allah ya sa karatun da muke zamo hujja ne gare mu ba hujja a kanmu ba a satin da ya wuce ko darasin da ya wuce shine darasinmu na goma sha takwas a wannan littafin ina ga haka ne ko yau cikin taimakon Allah zai zama darasi na goma sha tara insha Allah kuma mun shigo ɓangare na biyu na wannan littafin wato sharuɗa na wannan kalma ta la ilaha illallah muna nan kuma a sharaɗi na farko a shartul awwal shine al'ilmu ilimi neman ilimi ko neman sanin ma'anan wannan kalma ta la ilaha illallah sharaɗi ne daga cikin sharuɗan ita wannan kalma ta la ilaha illallah kuma muna mun shiga farkon shafi na 29 ne da taimakon Allah maɗaukakin sarki saƙon ne da wannan darasin ke koyar da mu ko wannan sharaɗi na farko shine furta wannan kalma ta la ilaha illallah kaɗai bai isarwa ga mutum musulmi har sai ya nemi ilimi ya nemi sanin ma'anar mai takunsa shine kadai kalmar za ta amfanar da shi idan mutum zai ta furta la ilaha illallah la ilaha illallah amma bai san me ta kunsa ba bai san ma'anarta ba to ba za ta amfanar da shi ba har sai lokacin da ya san ma'anarta me yasa saboda zai iya yana furta ta a lokacin da yake furta ta ma kuma yana warware ta saboda rashin sanin ma'anarta kaga zai zamana ya tuka ya warware tukar tukar tana nan ba ta nan tamkar mai tuka ne tamkar mai yin tuka yana tuka igiya ya tuka ya tuka ya tuka sai da ya tsawo da ita sai warware ta gaba daya in an zo da a ce ya tuka igiya bai tuka ba to kamar mai fadanta ne ya fada ya fada ya fada amma kuma ya aikata abubuwan da suka warware ta kaga ya zama tamkar bai furta ba kenan dan haka sanin ma'anarta na daga cikin abun da sharadi daga cikin sharuɗanta mun tsaya a gaban da mala yace fa qayyadaha bil ilmi bi ma'anaha sama farkon shafin ba bayan ya kawo mana hadisin Usman ibn Affan yaddar Allah ta tabbata gare shi da yake ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya mutu yana sanin cewar lallai babu abin bautawa da gaskiya sai Allah to zai shiga aljanna sai malam ya ce mana faqayyadaha bil ilmi bi ma'anaha sai da baibaye ta da ilimin ma'anarta sanin ma'anarta wa huwa nafyul ibadati an kulli ma siwa Allahi azza wa jalla shine kore bauta ga dukkanin duk abin da ke koma bayan Allah madaukakin sarki wa isbatu halillahi wahdahu la sharika lahu da kuma tabbatar da bautar ga Allah shi kadai babu abokin tarayya gare shi wannan shine fasalin ma'anar tata me ta kunsa shine ta kunshi kore bauta ga kowa da kowa babu wanda ya cancanci a bauta masa ko daga cikin mala'iku ne ko annabawa ballantana kuma daga cikin sauran al'umma mutane ga baki ɗaya ballantana kuma a kai halittun da ba su kai ma ɗan adam daraja ba ba su kai ɗan adam daraja ba kaga gunki ya kai ɗan adam daraja ne bayan ma bai kai ɗan adam daraja ba ɗan adam ne ma yake sassaka shi da sauran duk abubuwan da ake iya bautawa sannan kuma mutum ya fahimci cewar bayan ya kore bautar daga su sai kuma ya tabbatar da ita wa Allahu tabaraka wa ta'ala Allah ya tabbatar da mu akan haka malam yace inda zamu tashi yace amma man yahzi biha hazayanan ka kalamin na'im yace amma wanda yake furtata wannan kalma din amma man yahzi biha wanda yake surutu yake surkulle da ita wannan kalmar yahazi din nan daga kalmar haza yahazi ne a larabcin an ce haza fulanun fil kalam yana magana da yana ta zuba ne amma ba a gane me yake faɗa shine sai a ce wane yahazi fil kalami yana surkulle ina ga mu Hausa surkulle muke cewa Hausan ningi surkulle ko surkutubale a cikin magana mutanen Bauchi ne su ban san me suke faɗa ba akwai yan baucin ko su mu surkutuba ne ko surkule na ga haka muke fada a ce mutum sukan a larabcin an ce haza ya hazi hazayanan yana magana yadda ba a gane me yake fada sakamakon rashin lafiya ko dai wani dalili sai mutum ya hau zuba yana surutai ai malaria ma in ta yi karfi a jikin mutum yakan yi irin wannan surkutuba sai ka ji an zo an ce a'a wannan fa ana da sa masa hannu aka yi ko jifi jifa aka masa ko kaza ne wallahi zazzabi mai karfi yakan iya kai mutum ga haka to shine alhaziyu din nan haza ya hazi din a larabci dan haka suka ce amma man ya hazi malam yace wanda yake furta ta yana surkutu bale da ita yana surkulle na hausan mutaningi yan bauchi ma ba san me hausan su ya fike yi ba su ba hausan ishashiya na'am to yanda yake surkutu balansa da ita yake surkulle yake fadanta kawai ba tare da ya san me take fada ba shine hazayanan fada haka kawai ba tare da ya san ma'anarta ba ka kalamin na'imi kamar maganar mai bacci mai bacci ya san me yake fada ne wani ya farka aka ce kana ta ce kaza ne ce shi ma bai sani ba he ma musa ce shi bai fada ba to kamar haka hazayanan ka kalamin na'imi kamar maganar mai bacci la ya'lamu ma'anaha baya sanin ma'anarta la ya'lamu ma'anaha baya sanin ma'anarta fa kaifa yanfi manafat to ta yaya zai kore abin da ta kore kaga ba zai yiwu ba tunda bai san me take ta kunsa ba zai iya zuwa yana la ilaha illallah la ilaha illallah yana ta furtata sai ya dau awa guda ma yana yi ya iya yin awa guda awa biyu yana furtata amma kuma an jima kaɗan kuma sai ya aikata wani abu da ya warware ta saboda kawai furtawan ya iya ba tare da ya fahimci me take faɗa ba ban san ko muna tare ba ya furta la ilaha illallah Allah Allah ne ya yadda Allah Allah ne kuma sai ya ce kowa ma Allah ne kaga a lokaci guda ya ce allan allah ne kuma yayi ne ya warware allan allah ne indai allan allah ne to bashi da abokin tarayya bashi da abokin haɗe to kuma ya ce kowa ma allah ne shehi ma allah ne ni ma shi ma allah ne kaga ya warware ta la ya'lamu ma'anaha baya sanin ma'anarta fa kaifa yanfi ma nafat to ta yaya zai kore abin da ta kore na kore bauta ga kowa sai allah wa yuthbitu ma asbatat kuma ya tabbatar da abin da ta tabbatar kaga ba zai yi ba sai wanda ya san ma'anarta wanda ya san ma'anar wannan kalmar shine kadai kana ce wani Allah ne zai ce a'a wani ma ya tantanta abauta masa zai ce a'a wani kaza zai ce a'a Allah ne kadai ya tantanta abauta masa ban san ko muna tare ba Allah ya datar da mu yace wa huwa la ya'lamu shay'an min zalika alhali shi bai san komai na hakan ba na abin da take korewa da kuma abin da take tabbatarwa am kaifa ya'malu bi muqtada ma la ya'lamuhu malai ce ko kuma yaya zai yi aiki da hukuncin abin da bai san bai san shi ba zai yi kaifa ya'malu bi muqtada ma la ya'lamuhu ta yaya zai yi aiki da abin da ko da hukunta abin da bai san shi ba ai ba za ka taba aikata abin da baka sani ba ya ce to in baka san ma'anarta ba ka gaba za ka yi aiki da hukuncin abin da ta kunsa ba ko abin da take hukuntawa ba falaisal muradu kenan dai akwai buƙatar kowa ya san cewar ba abin nufi shine qaulaha bil lisani fadinta da harshe ba kadai falaisal muradu qaulaha bil lisani ba wai abin nufi shine faɗinta da harshe kaɗai ba ma'al jahali bi ma'anaha tare da jahiltar ma'anarta ba ba shi bane abin nufi fa innal munafiqina domin inda shine abin nufi kawai faɗa da harshe ba sai an san ma'anarta ba to ai fa innal munafiqina yaqulunaha ai munafikai ma suna faɗarta fa innal munafiqina yaqulunaha ai lallai munafikai ma na faɗan kalmar la ilaha illallah wa hum tahta al-kuffari fi nar alhalin kuma su din suna karkashin kafirai a wuta kaga kenan inda faɗanta ne kadai zai sa mutun ya tsira da munafikai ba za su shiga wuta ba amma kuma duk da suna faɗanta wa hum su din tahta al-kuffar suna kasan kafirai a ina fi a cikin wuta innal munafiqina fi darkil asfali minan nari haka Allah ya faɗa a suratul nisa kenan faɗanta kaɗai dai sa mutum ya kubuta daga shiga wuta to da su ma ba za su shiga ba tunda suna furtata walakin murada sai dai abin nufi qauluha faɗinta mutum ya furtatan ma'a ma'rifati bi ma'rifatiha bil qalbi ma'a ma'arifatiha bil qalbi tare da saninta kuma da zuciya mutum ya san ma'anarta a zuciya ya furta ta la ilaha illallah a zuciyarsa kuma yana halarto cewar babu wani abun bautawa da gaskiya ko bisa cancantar a bauta masa illallahu sai Allah sai dinga halarto wannan a zuciyarsa wa mahabbatiha da kuma sonta wannan kalma din da sonta wa mahabbati ahliha da kuma san mutananta ma'abotanta su waye ma'abota la ilaha illallah din musulmai gaba daya wa bughdi ma khalafaha da kuma kin abin da ya saba mata wa bughdi ma khalafaha da kin abin da ya saba mata Allah ya datar da mu ko kalle da aka dabaibaye abin mutum ya furta ta yana halarto ma'anarta sai ya ce da kuma san kalmar kaji kana san kalmar kana san ma'abota kalmar wa mahabbati ahliha da san duk waɗanda suke ma'abota la ilaha illallah duk wanda ya furta kalmar la ilaha illallah jama'a muna tare kuwa wanda ya furta kalmar la ilaha illallah kaso shi shi ma sharaɗi ne na cikar ka ma'abocin la ilaha illallah kenan koda ba ɗan masallacinmu ba ne koda ba ɗan unguwarmu ba ne ba ɗan garinmu ba ne an cire garanci a ciki ko ba ɗan garinmu ba ne ko ba ɗan garinmu ɗaya ba ɗan unguwarmu ba kai ko ba jiharmu ɗaya ba ba ƙasarmu ɗaya ba ma in dai ma abocin la ilaha illallah ne yana bangon duniya kana nan dole a samu soyayya tsakaninka da shi kana jin wani labari da ya taɓa shi sai ka ji kai ma ya taɓa ka saboda ya taɓa ma abocin la ilaha illallah ballantana kuma a ce ƙasar ta zo ɗaya kaga an samu ƙaru ƙari kenan a ce garin jihar ta zo ɗaya ƙari ya ƙara ƙaruwa garin ya zo ɗaya ƙari ya ƙara ƙaruwa amma yaya muke ƙasa ɗaya jiha ɗaya gari ɗaya unguwa ɗaya gida ɗaya kawai in masallaci ya bambanta sai kuma a zama ana kiyayya da juna ga kuma kalmar ta hada kawai masallaci ya bambanta ko fahimta ta bambanta ni na fahimci kungiyar can ita ce daidai kai ka fahimci wacce kungiyar ita ce daidai kenan sai ya zama sanadiyar da za a rasa cikakkiyar soyayya tsakanina da kai zan iya munafurtar ka a bayan idanka saboda baka tare da ni akan yadda na fahimci kaza ba na tare da kai akan yadda ka fahimci kaza a bayan idan ka zan iya munafurtar ka wallahi akwai alamar tambaya a cikin musulunci na da naka in haka muke rayuwa jama'a mu hattara in dai akan haka muke rayuwa dan baka kungiyata ina kallon ka musulmi ba cikakke ba dan bana kungiyar ka kana kallo na ba musulmi cikakke ba wallahi akwai alamar tambaya a cikin musuluncinka dan ba haka manzon Allah ya zo rayu ba ba kuma haka ya karantar ba babu inda za ka sami da aka ce manzon Allah ya karantar da haka san zuciya ce kawai ta yau ta shiga ciki Allah ya jarabci wasu daga cikin malamanmu suka ɗoro akan haka kuma suke ɗora mu akan haka in mun musu biyayya akan haka muka bi su akan haka a wurin Allah wallahi ba mu da mafita kuma ba su isa su kare mu a wajen Allah ba ba su isa ba wallahi ba su isa ba don haka musamman muke mu yi taka tsantsan kasantuwar na fahimci kungiya kaza kai ka fahimci taka mu je ka yi aiki wa taka ka ciyar da ita gaba na yi wa tawa aiki na ciyar ta gaba amma karmar la ilaha illallah ta hada mu kuma dole in so ka dole ka so ni kamar mu'amala ta musulmi in ma mu'amala ta musulmi cikakke in fa musuluncin muke amma in ba musuluncin muke ba fa shikenan kawai bambancin kungiya sai sa in dinga ma kallon ba musulmi ba cikakke wasu abubuwa da ya kamata yawa musulmi cikakke sai in ƙi maka kai ma sai ka ƙi min sai mu je kuma mu san me za mu gaya wa Allah don ba mu da abin da za mu faɗa da zai fitar da mu Allah ya ba mu ikon fahimtar saƙon nan na haka wa mahabbati ahaliha da san ma abota la ilaha illallah duk inda musulmi yake dan uwanka ne musulmi dan uwanka ne musulmi inda da hankali ba ba ma musulmi dan uwanka ba ba inda aka ce wanda addini ya raba kuma ka haɗu da shi ka masa mummunar mu'amala ko ka cutar da shi a gabansa ko a bayan idansa babu wanda ba ma la ilaha illallah ta haɗa ku ba ba musulmi ba amana ce tsakaninka da shi ka kiyaye masa darajarsa da mutuncinsa da dukiyarsa da komai nasa musulunci fa ya karantar da haka da haka in ka ha'inci mutum dan baya ƙungiyarka ko dan ba musulmi bane ba wannan tsarin kanka ne ba addini ne ya koya maka ba wannan ɗabi'ar ka ce kai mu'amalance shi da ita ba ta musulunci ba shi kuma in ya fahimci musuluncin ka ne ya sa kamar haka to kaga ya yi zalunci musulunci ya zalunci musulunci Allah ya ganar da mu don yana faruwa wani ana yin abu sai ga kawai musulman ne suke haka a'a akwai hali a jikin rai muna bambantawa akwai abin da mutum zai yi mai addini ne mai siffar addini ne to ba musulunci ne ya sa shi ba a wannan halinsa ne na jikin ransa ya sa shi ya aikata kagan za ka yi adalci he ka zagi halinsa ba ka zagi addininsa ba Allah ya datar da mu malam ya ce wal muradu min shahadati an la ilaha illallah ya ce abin nufi da shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah walmuradu min shahadati Allah ilaha illallah shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah ce abin nufi da shi huwal iqraru biha ilma shine tabbatar da ita a ilmanci huwal iqraru biha ilma shine tabbatar da ita a ilmanci wa nutqan da kuma a furuci wa amalan da kuma a aikace kaga an samu kashi nawa uku a ilmance ka san babu wanda kuma in dai ka furta ta babu wanda kuma za a bautawa duk wani abu na ibada ba za a yi wa kowa ba sai Allah sannan kuma ka furta ta din sannan kuma kana mai aiki da ita yace khilafan lima yadhunnuhu al-juhal sabanin abin da jahilai suke tsammanin sa khilafan lima yadhunnuhu aljuhalu sabanin abin da jahilai suke tsammaninsa me suke tsammani shine annal murada min hadhihi kalima lallai abin nufi da wannan kalma din yadda jahilai suke tsammani annal murada min hadhihi kalima lallai abin nufi da wannan kalma huwa mujarradun nutqi biha shine tsantsar furci da ita kawai iya tsagwaran furtatan shine kadai abin da ake nufi huwal mujar huwa mujarradun nutqi biha shine tsantsar furtata kawai furtata da harshe awil iqraru bi wujudillah ko kuma tabbatar da samuwar Allah awil iqraru bi wujudillah ko kuma tabbatar da samuwar Allah aw mulkihi ko kuma mallakarsa li kulli shay'in ga dukkan komai min ghairi sharikin ba tare da abokin tarayya ba ba tare da abokin tarayya ba fa inna hadha alqadra lalli wannan miqdarin fa inna hadha alqadra lalli wannan miqdarin قد عرفه عباد الأوثان حقيقة ما سبو ترجمة كما سنسنشي wa aqarru bihi kuma sun tabbatar da shi inde wannan ne kadai ake nufi da ma'anarta yace qad arafahu ubadul awsani wa aqarru bihi yace masu bautar gumaka ma haƙiƙa sun san shi kuma sun tabbatar da shi fadlan an ahlil kitabi ballantana ma kuma ahlul kitabi ma abuta littafi nasara kenan ko walau kana kazalika da lamarin ya kasance kamar haka ne lam yahtaju ila da'wati ilaihi da basu bukaci zuwa da basu bukaci da'awa zuwa gare shi ba walau kana kazalik da kawai ya kasance iya wannan iya mujarradin furta ta ne kadai ake nufi to ai law lam yahtaju ila da'wati ilaihi da ba su bukaci ma a musu da'awa zuwa ga wannan kalma ta la'ilaha illallah ba tunda kana magana da wanda ba musulmi ba kana ce Allah dai ce ma Allah kana fulge wani abin nasa dai ce a dan Allah ban kayana ko ce dan Allah karkai dan Allah kai ya san wa kenan Allah kenan kana ce masa ni wa halittu sama da ƙasa ne wa dai ce kowanda ba musulmi ba dai kalli ƙasa ne ya ce yana neman Allah a ƙasa sama dai kalla ya ce Allah ne ko ce ma dan girman mai sama ya san waye mai saman Allah ne ce kaga da iya wannan furtawan ne kawai to da ba su bukaci sai an musu da'awa zuwa ga su fahimci wannan kalma ta la ilaha illallah ba wa qad kana al mushrikuna haqiqa mushrikai sun kasance yashhaduna suna shaidawa cewar anna Allah huwa al khaliq wahdahu lalle Allah shine mai halitta shi kadai mushrikai ma sun tabbatar da haka أن الله هو الخالق وحده لا شريك له شي كدين مي حلتا باشي da abokin tarayya wa annahu la yakhluqu kuma cewar lalle ba mai halitta wa la yarzuqu kuma babu mai azurtawa illa huwa sai shi Allah shi kadai mushrikai ma sun yarda da wannan wala yuhyi wala yumitu illa huwa kuma babu mai rayarwa babu mai mutarwa mai kashewa illa huwa sai shi Allah shi kada yace mushrikai ma duk sun yarda da wannan wa anna jami'a samawati kuma lalle dukkanin sammai as-sab'i guda bakwai wa man fihinna da abin da ke cikin su wal aradina as-sab'i da kasai bakwai wa man fihinna da abin da ke cikin su kulluhum abiduhu dukkanin su bayi ne nasa bayi ne nawa na Allah madaukakin sarki wa tahta tasarrufihi kuma suna karkashin jujjuyawar ubangiji ta'ala wa qahrihi kuma suna karkashin karfi na Allah karkashin rinjaye na Allah madaukakin sarki mala yace wa dalilu ala anna al mushrikina alladhina qatalahum rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yashhaduna bihadha قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون مالك والدليل دليلكما حجة على أن المشركين أكلا لي مشركين allazina qatalahum rasulullah waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yaƙe su yashhaduna bihadha suma suna shaidawa da cewar Allah shine mahalicci din qauluhu ta'ala shine fadin Allah madaukakin sarki malai yace dalilin sa a qur'ani ya dauko cewar Allah yace qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard kace wa yake azurta ku daga sama da kuma ƙasa qul man yarzuqukum minas sama wa yake azurta ku daga sama wal ardi kuma wa yake azurta ku a ban kasa amma yamliku sam'a wal absar ko kuma kace musu waye ya mallaki ji ya mallaki gani waye duk ya mana wannan baiwar wa man yukhrijul hayya minal mayyit kuma wa ke fitar da rayayye daga matacce wa yukhrijul mayyita minal hayyi kuma yake fitar da matacce daga rayayye wa man yudabbiru al-amra kuma wake jujjuya al-amra wake da ikon hakan fa sayaquluna Allah ce da sanne za su ce maka Allah ne eh da su ce maka waye Allah ne wallahi wanda ba musulmi ba ma ka taba shi waye ke bada kuɗi waye ke waye ai arziki da ka ji ai arziki na Allah ne kalima a wurin Allah kai tawakkali da Allah wallahi wani wanda ba musulmi ba in kuna tadi da shi ko in ya fara karanta ma lissafi na rayuwa na tauhidi na ikhlasi kamar da abu zuwa ga Allah tawakkali amin idan abu ya same ka kai dogaro da Allah ka gano Allah ne mai yi ba wani mutum da ya sai cutar da kai sai Allah wala sai ka dauka babban shehin musulunci ne saboda yadda da hakan da yayi jama'a muna tare yace faqul to in suka ce maka Allah ne yake wannan Allah ne halicci sama Allah ne halicci kasa Allah ne kaza faƙul to ka ce musu afala tattakun to me yasa ba za ku ji tsoron Allah ku bauta masa shi kadai ba wanda ba musulmai ba sun yarda da haka ballantana kuma musulmin da yake musulmi kawai dai kuskuren karatu ya samu ya fahimci abubuwan a rigingine wa qauluhu ta'ala da kuma fadin sa Allah madaukakin sarki da yake cewa qul limanil ardu wa man fiha wancan ayan cikin suratu yunus nan kuma cikin suratul mu'minun yace kace kasa da abin da ke cikin ta nawaye qul limanil ardu wa man fiha kace kasa da abin da ke cikin ta da duk wanda ke cikin kasa din nawaye in kuntum ta'lamuna in kun kasance kuna sani sayaquluna lillahi da su ce maka na Allah ne qul afala tadhakkarun kace to me yasa ba za ku yi tunani ko azantu ba me yasa ba za ku yi tunani akan hakan ba قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم كتيت رب واي ubangijin sammai bakwai قل من رب السماوات السبع kace wane ne ubangijin sammai bakwai wa rabbul arshil azim kuma wane ne ubangijin al'arshi mai girma sai ya kuluna lillahi za su ce maka Allah ne tuna Allah ne wannan qul afala tattaqun kace to me yasa ba za ku ji tsoron Allah ku bi Allah da takawa ba qul man bi yadihi malakutu kulli shay'in kace wane ne mallakar komai take hannunsa wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi kuma shike taimako yake tseratarwa shi kuma ba a taimakonsa ko a tseratar da shi in kuntum ta'lamuna in kun kasance kuna sani sayaquluna lillah da su ce duk wannan din ma na Allah ne Allah ne kada ya mallaki haka qul fa anna tusharun kace to don me ake dimautar da ku ake sihirta hankulanku tunda kun yadda Allah shi yake kaza shi ya halicci sama ya halicci kasa shi yayi kaza to dan me za a wautar da hankalinka a ce maka kuma akwai wani allan bayan shi allan da kai da shi ya yi sama ya kasa wanda kuma aka ce shi ma allah ne shi kuma bai da ikon ya yi saman ko ya yi kasa to don me za a ɗimautar da hankalinka a sirce ma hankali ai abin lura ne ka yadda allah ne ya sama ka yadda shi ya kasa yi to shi wanan da ka gani ba a ga shi nan hannunsa ma irin naka kafarsa irin taka ha waye shi da ka ce allah ne shi kuma a ce shi ma allah ne ka kuma karba a ya kamata a kalli abu jama'a muna tare an ce Allah shi yayi sama shi yayi kasa shi yake bada ruwan sama in ruwa ya dauke fa zaka ji dan Allah akwai yan addini da ba Allah suke koma su roka ba musulmai su koma su yi addu'a a roƙi ruwa sallar roƙon ruwa haka ne wanda ba musulmai ba kirista su je su ma su yi addu'ar me roƙon ruwa wa suke roƙa wa suke roƙa Allah kuma zaka ji sun ce wane ne annabi Isa dan maryama ha dan maryama waye halicci maryaman uwar shi annabi isan mahaifiyar tasa waye halicci shi annabi isan Allah ne ha to me yasa ba za a kama ubangijin shi wanda ya halicci annabi isan ba gaba daya kawai a huta a hutar da zuciya tunda idan ka bibiya za a ce eh ga lokacin da annabi isan ya zo duniya gashi gashi kuma ana sare ma zai dawo duniyan lokaci kaza ana tare zai dawo a wa zai dawo da shi jama'a muna tare kuwa ai ya kamata wannan kadai ya sa kai mutum ya ji kai musulunci shine abin yi bari kawai in bar duha yaniyar da nake kai kawai in kama musulunci amma fa sai Allah ya fahimtar da mutum wallahi wani ko ya gane karatun ba zai iya aiki da shi ba ba zai iya aiki da shi ba Allah ya ba mu ikon aiki da shi wannan suratul mu'minun aya ta 84 zuwa ta 89 malam sai yace wal ayatu dallatu ala tahaqquqi yace ayoyi masu nusarwa masu nuni akan tabbatar da annahum lallai su waɗanda ba ma musulman ba yuqirruna bihadha kullihi suna tabbatar da wannan gabaki ɗaya wannan tauhidin na Allah ne ya halicci sama da ƙasa yake azurta bayi shi ya mallaki ya mallaki ya mallaki yace ayoyin kasiratun masu yawa ne wal ayatu dallatu ayoyi masu nuni addallat masu nuni ala tahaqquqi akan tabbatar da cewar annahum lalle su mushrikai da ma sauran wanda ba musulmai ba yuqirruna bihaza kullihi suna tabbatar da wannan tauhidin gaba ɗayansa na cewar Allah shi ya halicci sama ya halicci ƙasa shine mai azurtawa shine mai talautawa ayoyin kasiratun masu yawa ne walam yudkhilhum zalika amma hakan wannan tabbatarwar da suka yi bai shigar da su fit tauhidi cikin tauhidi ba wanne الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وند منزون الله صلى الله عليه وسلم يكرا يسو زوا غريشي وانا توحيد tunda an gano an yadda bangaren Allah shi yake halitta shi yake azurta shi yake kaza shi ya mallaki duniya da komai to tauhidin da ya kiraye su akai shine su zo kuma su bautawa Allah shi kadai to anan ne kuma aka samu jidali amma a can wanda ba musulman ba ma sun tabbatar musulmin da ballantana musulmin da yake yadda eh Allah Allah ne amma dai shi ma akwai wani Allah a shi ma ya tabbatar da wancan to ya bar wancan abubuwan da yake kira da sunan ababen bauta ya bauta wa Allah shi kadai to anan ne kuma aka samu matsala shi yasa malai yace wannan tauhidin tabbatar wanda suka yi Allah shi yake azurtawa yake talautawa shi yake rayawa yake kashewa shi ya halicci sama ya halicci ƙasa bai shigar da su cikin tauhidin da manzon Allah ya kiraye su zuwa gare shi ba wanne na abauta wa Allah shi kadai a bar bauta wa komai wa tauhidul ladhi jahaduhu tauhidin da suka yi musulsa suka yi jayayyarsa na'am malam yace tauhidin da suka yi jayayyarsa kuma shine huwa tauhidul ibadati shine tauhidin bauta alladhi yusammihi al-mushrikun al-i'tiqada wanda mushrikai suke ambaton sa da aqida wa kanu yad'una Allah laylan wa nahara sun kasance suna roƙon Allah dare da yini khawfan wa tama'a a halin tsoro da kuma halin kwatsayi wa minhum man yad'u al-mala'ikata wal anbiya amma kuma daga cikin su akwai me a kiran mala'iku ya roƙi mala'iku ko annabawa wasalihina da kuma salihan bayi li'ajili salahihim saboda kasancewarsu mutanen kirki wa qurbihim min Allah da kuma kusancinsu zuwa ga Allah liyashfa'u lahum domin su cece su ana samu daga cikin mutane wanda suna sun yadda da Allah suna ma roƙon Allah dare da yinin a halin tsoro da kwaɗayi amma kuma daga cikin irin waɗannan mutanen masu wannan bautar Allah kuma su roƙi Allah halin kwaɗayi da kuma halin tsoro dare da yinin akan samu wanda kuma a lokaci guda suna kiran mala'iku ko suna kiran annabawa ko suna kiran wasu salihan bayi saboda me kasantuwarsu mutanen kirki da kuma kusancinsu zuwa ga Allah domin su nema musu ceto a wurin Allah wa yad'u rajulan salihan suna kiran ko suna bautar ko suna roƙon mutumin kirki mislan lata kamar allata aw nabiyan ko kuma nace lata fa yanzu ba za mu dauko wannan ba na tambaya kenan malai ya dauko mu fa yanzu mutumin kirki kamar a ce babban malami ne babban shehi ne suna kiransa suna bauta masa babban shehi ne ya musu ceto ko ya taimake su akan kaza wani ma koda ya mutu fa ana iya kiran sunan shehin ya taimake su da kaza ana samu daga cikin mutane masu haka aw nabiyan ko kuma masu kiran wani annabi ya cece su ya taimake su akan kaza koda annabin baya raye fa yace misla isa kamar misalin annabi isa ana iya samun da kuma shi suke roko su suke yi wa bauta wa qad qatalahumur rasul sallallahu alaihi wa sallama ala zalika tabbas manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yaƙe su akan haka don gudun shi ma ya san in bai yaƙi mutane akan haka ba ma wasu su mai da shirkan kansa su da su mai da shi shi ne Allah shi dai taimake su shi dai musu kaza bayan kuma Allah ne mai yi wada'ahum ila ikhlasul ibadati lillah ya kira su zuwa ga tsarkake bauta domin Allah shi kadai kama ƙwala ta'ala kamar yadda Allah maɗaukacin sarki ya ce wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada lallai wuraren sujada wuraren bauta na Allah ne don haka kar ku kirayi wani tare da Allah suratul jinni ba qul uhiya wa qala ta'ala Allah maɗaukacin sarki ya ce lahu da'watul haqq kira na gaskiya na sani da'awa ta gaskiya na Allah ne wallazina yad'una min dunihi waɗanda mutane suke kira ko suke bauta koma bayan Allah la yastajibuna lahum bi shay'in ba za su amsa musu da komai ba ba za su amsa musu da komai ba ko mala'ika ne ko annabi ne ko shehi ne to an ce mala'ika an ce annabi ma ina kuma wani mutum kuma daban da zai shigo to ko da mala'ika ne ko annabi ne da zaka kira shi dan ya cece ka akan wani abu ya baka gudumar wata sarkakiya ta rayuwa da ka shiga ciki ba za su amsa maka da komai ba inji Allah inji waye inji Allah waye kadai ne maka wannan Allah madaukakin sarki Allah ya fahimtar da mu wannan tauhidin ina ga zamu tashi a nan gurin war rasulu qatalahum liyakuna ad-dinu kulluhu lillah wannan sai zama shine karshen darasin mu na 19 insha Allah akwai matsala ina gaba matsala ba alaikum salam na na masu cewa kowa Allah su suna sallah eh wasu suna yi wani ma an kira sallah ya riga ka zuwa sahun gaba sai ya riga ka ma isowa sahun gaba eh amma haka aka dora masa aka bashi abin alaikum salam na'am Na'am. Na'am. na'am wajen bauta wa Allah Mm. la ilaha illallah ta hada mu ai duk bangarorin da muka kawo din nan ba ma su ba da sauransu ba la ilaha illallah ta hada na haka duk wanda ya wani abu da ya warware kalmar la ilaha illallah to shine zaka dauko aikin ko hukuncin warware kalmar la ilaha illallah kamar sa wannan kalla ban san ko muna tare ba duk wanda ya dauko wani abu da ya warware masa kalmar la ilaha illallah sai ka dauko shi kamar sa wannan kallan kai da kake da awar sunnan kuna tare da mutum zai iya yin abin da ya warware kalmar la ilaha illallah afwan akwai wata rana da muka je wani kauye can ina ga shekarun baya ta nan haka wani wa'azi ina ga kaman aure aka yi ne ko na abu bai kama da wannan ba ni dai wasu suka zo suka ce suna gayyatar mu karatu gurin da aka je gurin farko wallahi kiɗa suka kunna a kusa da inda aka hada kayan sautin suke ta uzurinsu aka kira mai karatun ƙur'ani yana karatun ƙur'aninsa suna nasu ba ta shi suke ba aka kira malami na farko ya zo yana karatunsu ba ta shi suke ba ce tofa da sarkakiya a gurin don kamar aikin banza da yi amma dai bari mu wanda muka zo da su ɗin su ma dama mu ma kanmu muna buƙatar wa'azin na ji kawai bari mu yi wa kanmu wa'azin da na zo yace aya ɗaya kawai za mu yi karanta ta sai mu yi addu'a ni a ɓangare na ayan cikin suratul baqara ta 62 ko wani abu mai kama da wannan innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara sabiina yace man amana billahi wannan gurin da ya dauko bayanin lalle waɗanda suka yi imani da waɗanda suka ce mu yahudawa ne wallazina hadu wan nasara wasabiina nasara kiristoci ba sabi'ai malamai suka yi fassara mabambanta suka ce masu bautan mala'iku wasu suka ce masu bautan rana ne suka ce koma dai waye ce ga sharadin da Allah ya ce man amana billahi wal yawmil akhir wanda ya imani da Allah da ranar karshe dan haka jama'a mu fahimci shiga aljanna ba ya takaito a yan kungiya kaza bane ko yan kungiya kaza ko yan kungiya kaza ba za a iya samu wannan kungiyar kaza ya rike izala ya rike misali ya rike izala yake yi amma kuma fiyarsa ta wuce duta wani wanda yake kowace irin tafiya ma ban san ko muna tare ba izala ne cikakken dan izala amma kuma duk wani abu da izala take kai rusa shi yake duk wani abu na tauhidin nan ma rusa shi yake kaga za a iya samun dan wuta a izala da ya samun dan aljanna a izala na ce za a iya samun wancan fa ɗan ɗariƙa ne in ce za a iya samun ɗan ɗariƙa a ciki za a iya samun ɗan aljanna a ciki za a iya samu a can ɓangaren za a iya samu ɗan ɗan kaza ɗan kaza wallahi suka kashe abun ina jin sai da wani ya zo ya roƙi a basu damar su yi magana suka ce a yi haƙuri sun ɗauka dama an zo zagin su ne saboda an saba an zo wa'azi arnantar da su ake ƙara yi suka gano to yanzu an ce musu a cikin su da iya samun ɗan wuta da samu ɗan aljanna ai dama haka abun yake su ma wanda suka zo din sun yadda a cikinsu za a samu dan wuta za a samu dan aljanna don haka na ɗaya daga cikin abin da muke ruɗuwa da shi shine mu ne ahlus sunna eh kawai sai mutum ya ji tunda na jefa kaina cikin ahlus sunna ni ne tsarkakake don haka kawai wannan sunan ni ahlus sunna ne na tsarkake kaina duk wanda baya cikin da'ira shine dan wuta a'a yadda a izala a can a can a can sauran kungiyoyin suke za a iya samun a izala a samu na kirki a samu dan banza to a can din ma da a samu na Allah a samu dan banza yadda a cikin ahlus sunna da iya samu wanda ya warware kalmar la ilaha illallah haka a can da iya samu kamar yadda ahlus sunna da iya samu wanda ya kiyaye wannan kalmar ta la ilaha illallah a can ma da iya samu wanda ya kiyaye dan haka a can da iya samu wanda wallahi ya riko da tauhidin kawai dai sunan ka ganshi a can ne kake masa kallon dan can ne amma duk abinda shirka ta zo da shi baya tare da shi duk abin da bid'a ta zo da shi din kuma zaka samu baya aikatawa amma dai bai zo cikin ku yace shi ma ahlus sunna bane shikenan ka kore shi ahlus sunna ba sai ya zo ya shiga cikin ku yace shi ma ahlus sunna bane wani yana nan yana ta da'awarsa ko yana ta musuluncinsa da kiyayewa da komai da dabbaka duk abin da yaji an ce na sunna ne bare zo nan ba amma wallahi da yaji an faɗa abun an ce haka sunna tace to zai rike ya aikata shi ka ne ka fitar da shi dan baya nan ka kalle shi mushriki ka kalle shi arni a'a aiki ne yake tabbatar da mutum akan abin da ake kallonsa da shi ana kallonsa arne ne eh ba musulmi bane eh aikin da ya aikata ya kai shi a fitar da shi a musulunci shi kenan sai a kalle shi ba da kungiyar da mutum yake kai ake hukunci ba mu kuma yanzu muna hukunci ne da kungiya wannan kuma kuskure ne ban san ko an fahimcen ba mu da kungiya muke hukunci wanda yake kungiyar mu ya tsarkaka wanda baya cikin mu bai tsarkaka ba wannan kuskure ne kuskure ne kuma duk wanda dai ma sabanin wannan kuma wallahi akan kuskure ya dora ka akan kuskure ne don haka a kungiyar mu za a iya samun na Allah za a iya samun wanda ba na Allah ba a kungiyar waɗancan za a iya samun na Allah za a iya samun wanda ba na Allah ba haka abin yake tafiya a kungiyar mu za a samu mai kiyaye duk wannan abubuwan na tauhidi a kungiyar mu za a iya samun wanda baya kiyayewa a waccar kungiyar za a iya samun wanda yake kiyaye tauhidi da a samu wanda baya kiyayewa na haka hukuncin kawai mutum ka dora shi akan yanayin yadda ya kiyaye al'amuransa ban san ko muna tare ba akwai wanda yana tare da kullum na ɗaya daga cikin abubuwan da muke mufa da masallacin muke yi yanzu wani fa kana tambayar sa waye dan dariƙa he ce ah ran juma'a he ce ga su can a masallacin fada shi a wurin sa sune yan dariƙa duk wanda yake zuwa masallacin fada dan dariƙa ne na'am kana ce waye ɗan izala ce ga su can a masallacin nefa ko a masallacin finisai duk wanda yake zuwa masallacin nefa ko na finisai ran juma'a dan izala ne na'am za ka samu cikakke cikakke fa na gasken ɗan ɗariƙar ƙadiriya ko tijjaniya a masallacin nefa ko a masallacin gunisai ya je sallar juma'a ka samu kuma cikakken ɗan izala a masallacin fada ya je sallah eh za ka iya samu za a ƙaryata ne wannan lafazin wani zai iya ce wallahi ƙarya ne sai dai ba cikakken ɗan izala ba ba za a samu a cikin mu ya je ya je ba a ƙarya ne shugaban majalisar malamai na Bauchi State na Izala ya taba zuwa fada yayi sallah shikenan ya bar Izala ya bar Izala mu da wannan ake ko da an ganka a masallacin can shikenan ka zama dan can da an ganka a can ka zama dan can kuma kuskuren fahimta ne yasa muke hakan muke hukunta mutane da haka Allah madaukakin sarki ya fahimtar da mu afwan na ji abu ne saboda akwai sarkakiya a ciki da haka muke hukuncinmu yana can sallah eh to dan can ne baya bin can sallah ba dan can bane shikenan kuma ba haka bane ba ba haka bane ba akwai wanda shi haka Allah ya taimake shi da bibiyan gaskiya amma dai ya fito a cikin yan kaza ne amma duk inda ya daidai kuma gaskiya ce sai ya dauke ta sai ya aiki da ita ba tare da shi ma ya tumbula can din ba kuma haka ake so musulmin kirki ya kasance idan ka ji mun faɗi gaskiya kana tare da mu ka yi aiki da ita in muka faɗi kuskure ka bar mana gefen kuskuren ka ɗauki daidai ɗin ka yi aiki da shi in ka ji naka ya faɗi daidai ka ɗauka ka yi aiki da ita in ya faɗi kuskure ka bar masa ka ɗauki gaskiya inda take shi kenan sai mu tsira Allah ya datar da mu akwai matsala نسأل الله الكريم المنان أن يهدينا صراطا مستقيما سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم